العليم من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وعمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin darasi ya tafsiri a alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul ghashiya insha Allah za mu idasa abinda ya yi saura daga cikin ta wanda dai suratul ghashiya yan uwa kada mu mance ta bude mana da magana akan alqiyama sai ta haɗi mana siffofin kafirai wanda suke yan wuta da yanayin azabar da za musu sai ta yi gaba ta gaya mana siffofin mummune yan aljanna da kuma irin ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya tana da musu wanda a bakin nan ne muka tsaya insha Allah za mu tashi tun daga aya ta goma sha bakwai har zuwa yani ƙarshen sura bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala wannan kenan ita ce suratul ghashiya yau za mu ga ilisan ta bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala malam fadda
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت نعم wannan ayoyin nan guda hudu wanda mala ya karanto mana suna magana ne akan wasu halittun Allah maɗaukakin sarki wanda suna nuna ƙudura Allah maɗaukakin sarki ta girman ikon Allah maɗaukakin sarki na aya ta farko a cikin wanda mala ya karanta tana magana ne akan yanayin halittar raƙu aya ta biyu tana magana akan yanayin halittar sama aya ta uku akan yanayin halittar dutse da fa'ida da gare shi sannan aya ta hudu akan yanayin halittar ƙasa da kuma yadda aka shuɗa ta fawa'id yadda ke da kwai game da al'umma Allah maɗaukin sarki ya ce afala yan guru da ilal ibli kaifa khuliqat shin mutane ba za su duba ba su yi dubi su yi kallo zuwa ga al'ibil raƙumi kaifa khuliqat yaya Allah maɗauki sarki ya halicce ta mutane su kalli halitta irin ta raƙumi tabbas wannan zai nuna musu alama ta samuwar Allah da kuma kasancewa shi kaɗai cancanta abota mishi afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat al-ibl ism al-jins ne kidan bayyana jami'i al-ibl ism al-jins ne bayyana jami'i ɗayan shi ne kace jamal ka iya cewa ɗayan shi ibl kuma hannu da yawa ma ka ce musu ibl raqum wadah wannan kenan shi ne afala yanzuruna shin bassa dubi ila al-ibli zuwa ga raqumi kayfa khuliqat ya Allah madaukin sarki ya halicci halitta ta raƙumi halitta mai ban al'ajabi wanda yake tattare da fawa'id da dama to wanda ya halicce shi tabbas ya cancanta abotawa shi ne kadartawa wannan shi ne zai samu muɗanyi tsokaci muɗanyi bayani a kan abin da ya shahi yanayin halitta na raƙumi raƙumi dai allah ya halicce halittar shi daban al'ajabi ta wajen tsawon shi tsawo na kama mai girma sannan kuma ta wajen jiki babban jiki kana raina kamashi amma yanzu inda za a yanka shi kaga abin da yake tubure a jikin shi sai kayan mamaki sannan kuma Allah ya halitte shi ga ƙarfi yana da ƙarfi hatta da larabawa suna ce mishi safinatu sahara jirgin ruwa na sahara a sahara in kana so ka samu jirgi na sahara to wannan raƙumi kaga wannan halitta ce ban al'ajabi raƙumi za ka hau shi za ka ɗora mishi laftun kaya wanda wata mota ma mata ya ɗauka amma zai ɗauka yana kwanci za ka lifta mishi amma kuma zai ɗauka ya meke sama da shi raƙumi yana tahiya a sahara inda in wani abu ya taka nimewa zai amma shi kuma zai yi tahiya ya wuce raƙumi daga cikin abun al'ajabi nashi yana da wani luleti-luleti wanda in iska ta yi wa hanyar ɗago shi ya rihe ido da shi wani abu na al'ajabi na halitta na raƙumi sannan daga cikin abin da yake nuna al'ajabi na halitta na raƙumi fa'idar da gare shi ta wajen yana rike yunwa yana rike ishirwa yana rike yunwa yana rike ishirwa yana da khazan na ruwa a cikin cikin shi wanda yake ajiyewa sannan wannan tozan nashi kitse ne wanda in yi a babu abinci zai tsaya mashi a matsayin abinci ya samu karfin jiki kitsen da nashi tozan da nashi shi ne aka yi ana cewa wajiya ko makamanta haka sannan kuma hannu mai yake da suna abubuwan da yake hutuwa a gare shi suna da fa'ida mai ban gaske kayan mai magana akan abubuwan da yake hutuwa a gare shi da yake suna mai inda sa magana akan yanayin halittar tashi gashi girma gashi ta girma wanda in ya haukace nan babu mutumin da ya sai ya rike shi amma kuma ya Allah ya hudda mishi hankalin ya bashi da dama a mai kyau suna a tahiyar da shi yaro dan kararrami tsoro ta gubta kuma ya ga yana yin shi ana ta yadda inda yake so za a ga mai mai kiwon shi wani lokaci kawai ɗar mai shirya a cikin wani ciyawa kawai ya tsaya baya ta ya koyi ne a yanayin halittar rakumi da kawai abin ba alaje tana daga cikin dabbar da in an zo yanka shi yanayin da za ka ga yana kuka yana hudu harshe yana hudu mai yau ya ka tausaya mata yanayin ban al'ajabi na halittar shi jijiya ɗaya ce kawai daga ka cike ta ka ƙare da shi duk ƙari duka wannan yanayin ɗabi'a na halitta shi sannan kuma do fa'idar da gare shi na harko dabba ce tana daga cikin bahimatul an'am ana yin ibadu da ita layya suna hadiya duka ana yi kawai hadiya mu ne dai mun tsaya a rago galiban amma duka ana yana daga cikin bahimatul an'am ba sannan kuma da yake suna raƙumi baitin ana cin naman shi kuma naman shi yana daga cikin namomi masu lafiya masu kiyaye lafiyar jikin adam naman rakumi yana daga cikin nama mai kiyaye lafiyar jikin adam alasar misal game da macen da take da ciki suna nuna fa'idar shi idan tana da ciki dan zai yi kwari in tana cin naman shi sannan kuma wanda shi ma ɗa namiji yana gyara mishi yanayin halittar shi yana sa shi ya zamto mai ƙarfin jiki shi yasa za ga mai kyau suna laraban da za ka ga suna su wuni nama kullun nama sahi nama dare nama nama raƙumi ne kaga baya samu sona ba amma a nan gurin kuma kai nama miya ne kake sayowa kake ci ɗan ƙashi na ɗari ko na jika guda ya kaji ana ce ma gud ta kama ka yani raƙumi yana da wasu ababe na ban al'ajin naman shi fa'ida gare shi su ne yana ƙara lafiya duk da nan gurin ana canfa shi akan cewa bai da daɗin da huwa taurin da huwa gare shi yani a salo ne ya kamata a yi sannan kuma lo daga cikin fa'idodin shi bawalin shi magani ne bayan garin shi magani ne kashin shi magani ne sannan kuma lo nonon shi magani ne nonon rakumi babu abin zubda a tare da shi nonon rakumi magani ne mai girman gaske magunguna kala-kala wanda a zamanin magani ma tun da ba ma a yanzu ba a zamanin manzana sama wasu sun zo cikin madina sai suke rishin lafiya kala-kala ya manzana sun zo sun musulunta ne sai manzana ce a kai su gurin raƙumma na sadaka na zakka a kai su a dinga ba su nono na raƙumi da abuwa ɗin raƙumi hutsarin raƙumi da aka kai su suka sha suka murmure suka samu lahiya to kuma da ke mutanen banza ne ya suka yi ridda ya suka kashe mai kiwon raƙuma mazanar sama suka gudu mahallin shahid magani ne da tubbi na musulunci tubb annabawi mazanar sama ya ishabi a kan shan nonon shi da bawalin shi da kuma bayan garin duka magunguna da akwai yadda ake sarrafa magunguna kala-kala wanda suka yi karatu bangaren kemis islamic ko kuma likitanci na musulunci za ga suna baka fawaɗin shi da dama kai hatta likitoci a yau sun yi bincike da akwai ababe da dama wanda raƙumi yake mai yake suna yake ɗauke da shi na mai yake suna na fa'ida wanda alhamdulillah ƙasanmu nijar tana daga cikin ƙasashe masu yawan raƙumi wanda ake so a duniya jin raƙumi wada raƙum yana da ban al'ajin yana da abin yake suna aya a yanayin halitta shi da yanayin tsawon shi to wannan yake nuna cewa allah da ya halitta muku wannan dabban mai ta nema mai amfani mai fa'ida to shi ya cancanta abota mashi shi ne abin da yake bayan yani wannan kwaɗaitarwa akan a kalli yanayin halittar raƙumi almihin malamai sun yi mace fa'idodi da dama to me yasa a nan gurin ba a haɗi ba maraƙi ba a haɗi ba me yake da suna sauran dabbobi sai aka ba a haɗi ba doki saboda mafi yawa inda alkur'ani ya sabka a kan larabawa kurashawa ko kuma larabawa su mafi yawan abin da suke hawa shine raƙumi mafi yawan dabbar da ta yawa a gurinsu suke amfani da ita raƙumi munasaba wani kuma malami suka ce baicin munasaba wani kuma da saboda abin da raƙumi yake banta da shi na alamomin da suke nuna cewa lallai da akwai Allah da kai da raƙumi kaɗai kuna iya yawo a cikin daji duk inda kake so kana tare da yani dabba sannan raƙumi yana iya yin kiwo a bishiya ta ƙasa yana iya yin kiwo a bishiya ta sama yana iya cin mai yake suna ƙaya kowace iriya ce ta mune ta yace ne duka wannan abubuwa bayan da suke nuna alamomi na yani kudura ta alama ɗauke sarki allah ya yi shi da ƙarfi to shi na alama ɗauke sarki ce afala yanzuruna shin basa dubi ilal ibli zuwa ga raƙumi kaifa hulqat yaya allah ɗauke sarki ya halicce ta yanayin halittata yanayin karfin ɗabi'a ta duk da wasu malamai ba suna ganin cewa hasalin halittata an halittata ne hulikat min aljin an halittata daga aljannu wadda mazalar sai mai ce mai yake wasu na wanda ya yi sallah ya hana sallah akan a gurin da ake ɗarmi rakun mai amma kuma gurin da ake karme dabbobi wanda ba raƙumai ba kawa tumakai da awaki da sauransu ba laifi kana iya yin sallah amma raƙumi an hana menene hikima daga cikin hikima ma muke ta da an na koyi katu da jin sannan kuma a naman raƙumi an ɗan samu saɓanin malamai wasu malamai sun ta akan cewa dukkanin mutumin da ya ci naman raƙumi dole walwar shi sawarware sai ya canza wannan wanda a hadisi ya zo wani ya tambayi manzala sama a ata wadda umin luhumul ibil manzala ya ce na'am iyar walla daga an ka ci naman raƙumi sannan kuma ya tambaye shi a ata wadda umin luhumul galam manzala ya ce la ba kakka yawa walla he in kasu to wannan dalilin haka wasu malamai kawo mazhabar hanabila suka ta akan cewa yani duk wanda ya ci naman raƙumi a ruwan shi tawon amma jumhurul ulama mafi yawan malamai sauran mazahib gabaki ɗinsu mafi yawan malamai sun ta akan cewa ba shi warware a walla a da na'am in ka ci naman raƙumi a walla ka ta warware amma he hadisi na jabir ya zo jabir yake cewa kana akhirul amrayn da rasul sallallahu alaihi wasallam tarkil wudu mimma masatuna da alƙaram ƙarshen al'amari na manzo Allah sallallahu al'amurka guda biyu na manzo Allah sallallahu ya kasance duk abin da aka dawa shi da wuta bayyayin arwala bayyayin arwala ya ci shi yani bayya kariya arwala na mara kuma in an dawa shi da wuta kaci bayya kariya malam arwala kaga wannan hujja ta jamhur tana da ƙarfi kenan almuhim dai in mutum ya ga zai canza arwalla ba laifi mana ya canza arwalla yani ya yi aiki da maganganun malaman da suka ce akan cewa in mutum ya ci naman raƙumi yana karya arwalla in mutum kuma ya ga da yake da suna zai amfani da ƙaunin jamhur ƙaunin jamhur da ya fi ƙarfin dalili kasancewa su sun zo da wani sabo sun yarda da wancan hadisin sai suka kawo hadisi na jabir wanda yake magana akan cewa ƙarshen al'amari na manzana sama barin yin arwalla game da cin naman raƙumi kuma ya fi ƙarfin hujja da sauran dalilan da suka hudu almin raƙumi yana da wasu hukunce-hukunce da dama wanda suke da alaƙa da shi wanda wani lokaci ma za ka sauka baitin kuma hallo raƙumi baitin yanayin halittar shi kuma hallo babban kuɗi ne in kana so ka san dukiya haƙiƙanin dukiya shi ne ka kalli raƙumi ka je ka taya shi ka ji kuɗin da ke da kwaya a gare shi kuɗin shi ka taya shi kaga kudin shi shi yasa a zakka raƙumi biyar nisabi daga raƙumi biyar yake wara amma a me yake wasu na a sauran dabbobi sai an ja nesa da yawa sanuwa wajen ɗa talatin amma raƙumi biyar daga gare shi da za a wara awaki timaki da awaki arba'in kaga wanda ke da cewa gala'in shi kuma a duk da haka ya yi su kuɗi raƙumi biyar ne kaga dukkan siyasa yansu wani lokaci manzala sallam ya taɓa yanka da yake suna ya taɓa yanka raƙumi ɗari wadda alibin abi talib ya yanka manzala ya yanka saura ya yi barwa alibin abi talib ya yanka saura ya yanka raƙumi ɗari lai ya ce ko har ya ce almihim ya yanka raƙumi ɗari almihim manzan allah suna sama allah ya ba shi arziki daga cikin arzikan daga rashi arziki na raƙumma Allah ce maka kidan wannan yanayin halitta shi da tsada shi da kasancewa fa'idodin da yake da wada wanda ke shi ne sannan kuma hallo raƙumi Allah ya sanya wasu ibadu da dama a tare da shi kawai da ya sanya wa bahimatul an'am shine kawai wanda muka ishara a karin warko shine za a yi amfani da shi wajen suna aqiqa za a yi amfani da shi wajen layya za a yi amfani da shi wajen hadaya aikin haji wajen fidiya da hadaya da aikin hajji والبدن جعلناها لكم من شعائر الله والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واضعموا القانع والمعتر idan ana magana a kan layya ko hadaya ko fidiya za a ga kawar raƙumi ne kaɗai aka ce kai da shi daidai za ka yi da bahimatul an'am ka gane aka ce walbunda ana magana a kan dabba ta hadaya alhali kuma ana yin dukkanin bahimatul an'am ya aka yi magana da raƙumi saboda shi ne asali in ka samu dama da shi aka yi so kai wada ja'alna lakum min sha'irillah tana daga cikin alamomin Allah domin yana daga cikin aikin da ake yi a aikin hajji hadaya da fidiya da shi lakun fi haƙaib da akwai alkhairi da dama a tare da ku a tare da wannan raƙumi fa'iza fasfuru ismu Allah alai wajen yanka ambaci sunan Allah idan an yanka fa'iza wajabar junubu haka kulumina ku ci daga cikin shi kuma wa aka mun kani alwatar ku ciyar da wa mai yake suna mabukata da masu tambaya to wannan me yake nuna maka cewa hanyar hanyar kama da raƙumi aka haɗi domin raƙumi ne ake yanka shi a tsaye ta yadda zai haɗi har ya zamto fa'iza wajen mutu ba yadda kasan shi kaɗai ne ake ne amma tare da cewa sauran ma ana yankawa don a nuna ma mahimmanci sannan kuma lo wajen da za a yi magana a kan layya fasalli da rabbika wani harhe aka ce ka yi na'a ka soke dabba wacce su dabba ce ake sokewa raƙun don an gwada ma shi ya yi mahimmanci yana da abun al'ajabi da abun mamaki kuma shari'a ta ba shi mahimmanci Allah ce maka Allah sa alkhairi ibban mafi mafi mafi alkhairin dabba da manzo Allah sana yake so daga cikin dabbobin shi wanda yake hawa raƙun taguwa ɗaya daga cikin raƙon taguwar shi da akwai kasuwa suna da yawa taguwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam almuhim wannan shi ne abin da ya shahi raƙumi kenan da akwai ababe na aya na al'ajabi a tare da shi to he allah maɗaukin sarki yake rayu mushirikai da kafirai da wanda suke jayayya da allah maɗaukin sarki su duba zuwa ga yanayin halittar raƙumi yaya allah ya halicce shi to wanda ya halicci wannan raƙon shi ya cancanta a bautawa shi ya cancanta a kaɗaita shi kuma dole a girmama shi dole a bauta mashi Allah ta taimaka shi na Allah ta sarki ce a falayan zuro da ilal ibni kaifa khuliqat sannan kuma hallo he a gaba Allah ta sarki ce wa ila sama'i kaifa rufi'at kuma hallo ba za su yi ba duba zuwa ga sama yaya Allah ya daga gininta Allah ya gina ta ya daga gininta babu me yake suna kadurka ko gimshiki wanda zai rike ta ba sa duba zuwa ga haka Allah ya ɗiga sama ya ɗiga gininta ya mata ado da tauraro da sauransu ya kamata su duba su kalli wannan abin al'ajabi na ginin sama babu da yake da suna gimshiki Allah ya halice ta ba tare da gimshiki ba kamar da Allah ɗauki sarki ya cewa khalaqa samawati wal khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Allah maɗaukin sarki ke cewa wannan aya khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah ya halicci sammai ya gina su ya halicce su ya tsara su suna sama da ku bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da wani gimshiki wanda kuke gani babu gimshiki kuma Allah maɗaukin sarki shi yake rike da ita inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا
Allah maɗaukin sarki shi yake rike da sammai da ƙasai ba shi yasa ba sa gushewa suke tsaye sabi wala in zalata in amsaka ma min ahadin ولئن inda زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي inda za su gushe babu wanda ya sai rike su yau inda sama nan za ta tsage ta faɗo waye sai rike ta babu to Allah maɗaukin sarki ya halitta sammai innan guda bakwai yes ba tare da wani gimshiki ba to wannan abin al'ajabi ne abu ne na in ka gani ka san da cewa lalle da akwai Allah wannan Allah shi ya cancanta ka bauta mishi shi ya cancanta ka tsaya tare shi a ibada kuma shi ya cancanta ka girmama shi ka tsarkake shi da dukkan dangina na ƙasa shi ne Allah ma'aikata sai ce wa idan sama'i kai farufi a cikin ba za su ga ba za su yi dubi ba zuwa ga eh, mai yake da suna halittar sama kai farufi a tiyaya Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga halittar sama ya halitta ta ya ɗaga ta rafa a samka hafa sauwa ya ɗaga rihinta kuma hallo ya direta ta yadda ka san an tsara tsarin da babu kauye shi yadda ka san yau wani ne ya zo zai tsara ginin shi ya tsara ya yi gini ya yi komai amma babu gimshike babu komai kuma ya tsaya ai ka san dai abin halitta bai isa bai wannan abu to Allah maɗaukin sarki ya yi wa sama wadda ta yi ginin da abin halitta bai shi abin halitta bai sama ya yi ginin da za a yi shi babu gimshikin da zai rike to Allah maɗaukin sarki ya yi saman da ba girman ta yani babu hankalin da zai iya gane girman sama amma Allah ya gina ta to lalle cewa wannan wanda ya gina tan mai kudura ne mai iko ne dole mu imani da shi dole mu muta mishi dole mu nemi yani alkhairi a gurin shi wadah wanda kiran shi ne wa ila samai kayfa rufi'at zuwa ga su yi dubi zuwa ga yani sama yaya Allah madaukakin sarki ya daga ta as-sama nan an ce as-sama ba a ce ba as-samawat duka yana iya daukan sammai guda bakwai ɗaya duk da sama ta duniya ce kaɗai kake iya gani waza je wa ilal jibali kuma lobasta yin dubi zuwa ga yani duwar watsi kaifa nusibat yaya aka caka su a cikin ƙasa suka zamto rawasiya na ƙasa matabbatan ƙasa kawai da ayat da muka karanto a ta cikin suratul luqman take bayyana mana wa alqa fil ardi an karanto ta wa alqa fil ardi an jefa yani an jefa mai yake suwa duwatsu fil ardi a cikin ƙasa suka zamto rawasiya wanda mai yake suwa gimshikai nata linzami nata suka zamto madogara ta ta yanda batta girgiza an tami da bikin ta yanda ka ta girgiza ta faɗa wadda allah maɗauki sarki ya halitti duwar watsu don su gamto da yake wa suna tiraku na ƙasa idan za a nan da ita su ma zuwa sun yi a murje su koma haba'an mansura ranar ta shafi yawa to allah maɗaukin sarki ya halittu duwatsu halittar duwatsun nan da allah maɗaukin sarki ya yi shi ma aya ce alama ce da akwai samuwar allah kuma Allah shi ya cancanta abota mushi shi ya cancanta a nemi baikon lada a gure shi dole a tsarkake shi da dukkanin dangi na kasa to wanda duka ayoyi ne wanda suke nuna da akwai Allah dole abota mushi wa ilal ardi kaifa sutihat kuma lubassa duba zuwa ga yanayin halittar kasa yaya Allah madaukakin sarki ya shimhuda ta kaifa sutihat ay kaifa busitat su kalli yanayin halittar ƙasa ya alama ɗauki sarki ya shimmuɗa ta taranto a meke ras za su iya gina gidajensu an masu yi bena ya saman sama da za su iya kwantawa a sama za su iya yin noma da akwai gurin da aka ɗan yi rami-rami don ya rike musu ruwa wanda za su yi amma ai da akwai aya da akwai izina da akwai wa'azi wanda yake yana ma cewa lallai dole ne wajibi ne ka bauta ma Allah maɗaukin sarki yanayin halitta ƙasa to wannan yani allah maɗauke sarki ya waɗi wa'in nan ababen guda hudu malaman tafsiri suke cewa yanayin wanda yake rayuwa a garin da yake suna makka a zamanin manzana sassawa laraba da suke rayuwa a garin makka da garurukan da suke kusan makka wa'in nan ababen duk lokacin da suka kaɗaita babban abin da suke fara gani hankalin su ya dawo su yi tunani wayannan ababen da sai aka musu wa'azi da abin da yake kusa da su suke cewa kasancewa balarabe ya kaskiya saba in zai yi bulaguro sai ya huto daga shi ya rakumin shi da ɗan abincin da ya ci da ɗan abincin shi lokacin da ya huto in ya shigo daji in zai fara tunani ne zai fara gani dabbar da yake samanta ita ce rakumin idan ya daga kanshi sama me zai fara gani shine zai ga da yake suna sama idan ya me yake suna ya kalli gefe da gefen shi ne zai gani zai ga duwar wasu idan ya kalli kasa zai ga kasa sai Allah ya mishi wa'azi da abin da yake kasancewa a tare da shi lokacin bulaguron shi shi kuma duk mutum a lokacin bulaguro tunani yana samun damar tafakkuri samun nutsuwa ta ƙwarewa hankalin shi dawo don ya yi tunani shi yasa za ga galiban in mutum yayi bulaguro yana samun ɗan canjin yanayi to shi ne aka yi mishi wa'azi da abin da yake gani kenan ma'anar shi shine wannan ababen da aka wadi da duk wani abin da Allah maɗaukin sarki ya halitta ko kuma abin da Allah maɗaukin sarki ya koyawa bayi suka kera shi wannan dukansu da akwai aya wanda suke nuna da akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a kowane abu da akwai aya da take nuna cewa lalle Allah shi kadai ne ya cancanta bauta ba kowane abu wa fi anfusikum afala tubsirun hatta da halittar kawunan ku Allah ba sake ce da akwai aya wanda take nuna cewa ni kadai ya cancanta bauta ba Allah ba ke sake Allah taimaka wannan ɗan mun lura a ƙarƙashin da yake suna a tun daga wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat wannan aya ta suratul luqman khalaqa samawati Allah ya halitta samai wa ila samai kaifa rufi'at bi ghairi amadin tarawna Allah ya daga ta ba tare da gimshiki ba wanda muke gani Allah madaukakin sarki ya halitta ta haka sannan kuma al-jibal me suka yi wa alƙa fil ardi rawasi sai Allah maɗauki sarki ya jefa a cikin ƙasa ya sanya duwar watsi suka zanto da yake suna gimshiƙai ne na ƙasa ita kuma me yake suna ƙasar Allah ya sanya wannan duwar watsi don su riƙe ta nan da zanto batta girgizawa shi yasa galiban za ga inda aka yi girgizar ƙasa da akwai alaƙa da me yake suna da tsagewar dutse galiban yankin da aka yi girgiza da akwai alaka da tsagewar dutse wannan tsagewar dutse ya sa alishika fil'ar ko kuma tasaddo al'ar ƙasa ta tsage wanda akwai gurare da dama wanda har yanzu ana ganin alamun tsagewar ƙasa ta tsage in ka haɗa ka shewa ko ina za ta kai ka don wani zai ce gwada da gani wasan ko suna gwada shiga shiga yaya ha'ina yake kaiwa ramu almin da akwai guraren da dama wanda za a ga alamar tsagewa kasa wanda a yankin madina ma a tarihi malamai sun nakalto imamu zahabi da sauran malamai na tarihi sun nakalto an yi yani tsagewa kasa an samu tsagewa zinzali galiba yana haruwa sababin shi daga tsagewa kasa kuma hannu za a ga da yake suna yani dutse shine mafi yawa shine sabab ra'isi na samun wannan girgizar kasar da inshikak ɗin ƙasa saboda shi shine kamar a matsayin da yake suna gimshiki da matsalmi na ƙasa a cikin surat kaf Allah madaukakin sarki ya ce a falam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banina
afalam yanzuru ila samai kayfa banaynaha kayfa banaynaha wa zayyana ila samai fawqahum نعم فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها كيف بنيناها وزيناها وما لها من قرار المهم الله مأوكي سركي كتاب أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل zaujin bari alama ake sarki ke cewa a fadon yanzu shin ba su duba ba ilas sama zuwa ga sama faukan wadda take sama da su kaifa bane na yaya muka gina ta wa ambatna kaifa bane na wa zayyana kuma biyo muka kawata ta da tarwa mu alama ake sarki baitin ya gina ta ya sanya ado a gare ta in kana so ka kalli abu mai kyau wanda za ka samu wurin ciki da annashuwa ka kalli sama kaka adal da tsarin tarmami da yadda suke da kyau za a galiba kuma duk mutumin da ya shiga damuwa babu inda yake kallo hankalin shi dawo sama zai kalla ya ta tunani yana kallon tarmami wannan kyan ganin da suke resu suke sawa mutum yayewa yani damuwa Allah taimaka kaifa bayyana yaya maka gina ta wa zayyana kuma domin ka sa mata kawa wa malaha min furujibatta da me yake suwa tsagewa babu inda za a ga an samu tsagewa a sama babu alamun gurin da aka ga alamun ya tsage wata nan za ka iya ganin mai yake suna ra'adu takwaran kwatsa kuma kuma tarnatsa wadda ko kuma tsawa da ake yi za ka iya ganin kawai tsaga sama za ta yi babu tsaga kawai haɗuwar kiya ce wadda ita ma aya ce daga cikin ayoyin allah da suke nama da akwai allah dole a bauta mashi malaha وما ma da hamin furuj batta da wani tsara to ita kuma ƙasa wal arda madadna Allah ce ƙasa kuma ya muka shimmuda ta muka mekir da ita wa alqaina fiha rawasi sai muka sanya duwatsu suka zanto mai kyau suna gimshiki ne nata da matsarmi na gare ta wa an batna fiya min kulli zawjin bahim Allah madaukakin sarki ce a ƙasa da ya muka hudo duk wani tsoro duk wani nau'i na tsoro mai kyau mai kyan gari kaga wannan duka ayoyi ne na Allah madaukakin sarki kaga wannan ayoyin guda uku tun daga wa ila sama'i kayfa rufi'at wa ila jibali kayfa nusibat wa ila ardi kayfa suta'at Allah madaukakin sarki hada sa aya guri aya daya a guri daya a cikin suratul qaf wanda yanayin yadda aka bayyana a nan gurin kawai wani ƙarin bayani ya kai tukin kaga wannan aya ce wanda take nuna kudurar Allah maɗauki sarki da samuwar Allah da dole abota mushi sai mu dawo wata matsala wanda ran nan ma mun ɗan yi tsokaci a kanta shine matsala ta wa ilal ardi kayfa sutihat kasancewar ƙasa an shinhuda ta sathul ardi hal yunafi kurawita haula yunafi kurawita kasancewar ƙasa a shimbuɗe take a meke take shin yana kore kasancewar ta a dunkule take kamar da yake suna balo a dunkule take yana korewa ko baya korewa da dama da akwai malaman da sun kafarta ma wanda ya kudurin ƙasa da yake suna kamar balo take da dama malamai a da da wasu a yanzu amma malamai wasu malamai muhakkikin sun ta cewa kasancewa a shimfiɗe take bayya korewa kasancewar da yake suna a dunkule take kurawiyya ce suka ce domin ilimi ya tabbatar da haka malaman falak na da sun yi kokarin tabbatar da haka na yanzu ma kuma sun yi kokarin tabbatar da haka kuma an samu masu amana daga cikin su wanda suka tabbatar da haka suka ce abu in girman shi ya yi yawa girman shi ya yi yawa baka iya gane a mai keke girman ƙasa girma ne wanda ya yi yawa ta yadda baka iya gane a meke take amma kuma in abu ƙarami ne bayya yiwuwa yana mulmule ka ce kuma a meke yake amma in girma shi gare shi baka iya gane a meke take amma kuma mai kyau suna a meken take amma kuma a dunkule take iya inda mai kyau suna mutane suke rayuwa wannan ganin shi za mu yi a meke yake saboda kai kana ganin iya muhayyar ɗinka واضح yanda mai kyau suna malamai da dama al'allama ibn sa'adi ya yi ishara a kan cewa bata kore kurawiya da sauran malamai sannan kuma hallo shi ma saboni da ibn kasir da sauran malamai duka sun yi ishara kan cewa wannan bayya kore cewa tana kurawiya ce an mihim dai amma kan mutum ya yi mubalaga kawai yadda muka yi bayani kan mutum ya yi mubalaga daga cikin mubalaga da akwai mubalaga da suke yi allahu alam suke cewa yani wanda ruwa fada wanda ake ce musu masu yawon da yake suna cikin cikin da yake suna sama lokacin da suna yawo a cikin yani wannan wata ko kuma a cikin tauraro in suka ɗauko ƙasa yawo take ita ba ba guri da ke take a zaune ba yadda ka ga wata ya kai ya kawo ita ma haka take ta kai ta kawo amma mun goma ihtasi da almuhim dai da maganganu dama wanda yani sauran sallama musu aiki ne almuhim wayannan ababen in ba za su fa amfani ka wada da a bangaren addini me zai kai ka da ya kayi kudiri da su aka sanya su a zuciyarka amma abin da zai fi amfani ka a bangaren addini shi ne za ka yi kudiri da shi wani abin na duniya ne in ya shahi ilimin ka ka yi amfani da shi kada ka rike shi a matsayin cewa dole dole ayoyin alkur'ani sai sun biyan da yake so wa da Allah taimaka almin dai da akwai bangare na malamai shi dai guri ne dai dan aka ce irin wannan abin da ya shahi yani kore wani abin da ya sako alkur'ani ko kuma bayya korewa aka samu dan sabani mutum ya zama to yana da ladabi wajen mu'amala kada ka yarda wanda ya ce eh kurawiya ce ka kafurta shi dan in kai haka za ka kafurta manyan jigajigan malamai wanda ta hanyar zuwa kasan addini wanda sun ta akan cewa da akwai kada kuma hallo ka yi kudiri da hakan ne mi'a fi mi'a ka ta yi har ka zamanto ka dinga naka da wasu ababen da suka sauko na alfara da min dai da akwai magana tsawil akan abin da shahi kurawiyatul ardi ko makamantan haka malamai sun yi rubututtuka da dama akan haka sai mu ta zuwa ga ayoyi na gaba
فذكر إنما أنت إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
na'am Allah madaukakin sarki ke cewa baitin ya gama magana akan wasu halittun da suke nuna kudurar shi da karfin ikon shi da karfin mulkin shi da kowa shi da kahar ɗin shi da kuma cewa shi kaɗai cancanta abota mashi sai Allah madaukakin sarki an musu wa'azi da ayoyin Allah ko da halittun Allah wanda suke nuna samuwar Allah suke nuna wajibi abota ma Allah madaukakin sarki to kuma zo za a yi musu wa'azi da tsoratar da su da faɗakar da su da karanto musu alkur'ani sai Allah madaukakin sarki ya cewa manzo Allah sai ce fa zakkir ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mushrikan wa innan kafiran kai musu wa'azi innama anta muzakkir kadai dama aikin ka kai mai wa'azi ne mai faɗakarwa ne mai tunatarwa kai musu wa'azi aikin ka mai wa'azi ne aikin ka shine tunatarwa faɗakarwa wannan ba karaman lamba ba ce ba da yabo mai girman gaske ga malamai masu wa'azi aikin annabi muhammad sassan wa'azi ne fadakir ya kai annabi muhammad sassama ka fadakar ka yi wa'azi inna ma an ta muzakir kaɗai daman aikinka shine wa'azi fadakarwa shiryarwa wannan ba karaman lamba ba ce ba a kun yabo ga malamai masu wa'azi da kuma wayanda suke kama wajen yada wa'azin da ci gaban wa'azin da mai bawa wa'azin mahimmanci kirin wa'azi ba abun wasa bane wa'azi aiki ne na annabawa malamai dama Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa manzon sa ya bayyana cewa al-ulama'u warathatul anbiya malamai magada annabawa ne kinan kaga magada annabawa ne sun gaji ilimin su sannan kuma sun gaji aikin annabawa daga cikin aikin annabawa wa'azi da faɗakarwa Allah taimaka Allah sai alkhairi kuma hallo hatta da ɗabi'un annabawa sun gada wanda za ga duk yanayin rishin mu'amala kyakkyawa ta malami ana samun sauki inda a ce ba malamin bane ba ka kadarta yadda yake inda a ce yau ba malamin bane ba ya zai kasance da akwai sauki sosai in ka ga yayi kuskure nan gurin za ka daidai shi a nan gurin yi ka yabe shi akan daidai shi kuskuren shi kuma hannu kai mishi addu'a Allah sa ya bari Allah kiyaye shi baya domin dan adam baya taba zamantowa daidai mai wa'azi malami baya taba zamantowa daidai mi'a fi mi'a ba masu mi bane ba dan adam ne kawai ya kai bambanci kawai yayi karatu yayi ilimi yana fadakarwa ka iya ya iya wayin laihi ya iya kuskure ya iya wannan amma daidai in shi ya yawa to alhamdulillah tunda daidai in shi ya yawa to inda yayi daidai mu kama mishi mu azala mishi inda yayi kuskure kuma Allah mu bari sai mu yi salo da dubara wajen yani lallabawa kuma hallo sai mu mushi addu'a Allah sai ya gane ba daidai ba sai mu san salon da zamu yi mu mu'amala wanda babban abin da yake kawo yau kaga ana ta hoto na hoto da malamai da sauransu wallahi rashin kadarta ai bangaren ayyukan da suka yi na kwarai Allah ta yi Allah sa kai shi ne Allah maɗaukin sarki ce fa zakir ya kai Allah Muhammad sassama ka yi musu gargaɗi ka yi musu wa'azi inda ma an ta mu zakir dama kai kaɗai aikinka wa'azi ne faɗakarwa ne lasta alaihim bi musaitir bakka da ba kai ba mai musu karfa karfa bane ba kai ba mai tilasta musu bane sai sun imani afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'min shin kana tilasta mutane sai sun zanto mu imani Allah ne yake sa la ikraha fi din Allah yace babu tilastawa a wajen addini fadakar dawa da kai zai a maka wazi a fadakar da kai idan kaji kayi imani to alhamdulillah in baka ji baka imani to Allah madaukakin sarki ya tara da wata janna wa qul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to dan haka babban abin da ake so a wa'azi a fadakar kuma a bisalo mai kyau ga wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bin salo mai kyau wanda Allah madaukakin sarki ya ce qul inna hadhi Allah madaukakin sarki ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikma da hikma salo kyakkyawa wal mau'izatul hasana da wa'azi mai kyau qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kace musu wannan tafarki na ne ina kira zuwa ga Allah ana wa man ittaba'ani ni da wanda yake bi na ala basira akan ilimi ad'u ila allah ala basiratin ana wa mai tabani kidan kaga da'awa aiki ne manzo Allah sama kuma tana buƙatar salo mai kyau tana buƙatar hikima bal ma ya Allah madaukin sarki ya bayyana cewa alkhairin wannan al'umma kasancewa wannan da'awar da ake wa'azin da ake fadakarwar da ake kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar ita kuma da'awa masalo salo ce kan mutum haka ce wa'azi da'awa da zata kawai wanda za a hujo a yi wa'azi kawai a unguwa uballa wa'azi da'awa wa'azi da akwai da'awa da akwai ta hanyar wa'azi da'awa da akwai ta hanyar koyarwa koyarwa kuma kala-kala ce ta masallaci ta makaranta islamiyya duka da'awa ce kakai tunanin malaman makaranta islamiyya wai ba du'at ba ne wannan su ne asalin ma du'at domin su suke ɗaukan yaro bai da komai a ƙwaƙwalwa su tsatsaga mishi ilimin ta yadda in ya huto titi ya ji ana wazi zai fahimci wazin shi yasa za ga mafi yawan mutumin da bai tsaya bai karatu sak da gaske wallah fahimta wazi a aiki malam yana cewa kaza shi kuma yana gane tsanwa ne in aka ce mishi wani yau ce an ya kuwa tsanwa bane ba to gani mai rishin karatu yake kawo shi yasa wallahi dole sai an yi karatu to wannan da'awa ko ina ce a masallaci karatuttukan da za a sa littafi a dinga karantawa da'awa ce a mai yake da suna a gidan radiyo da za a dinga sa ana yada duka da'awa ce sannan kuma unguwa-unguwa da za a dinga bi duka da'awa ce sannan hannun makaranta da za a dinga koyarwa da'awa ce hanyoyi na da'awa suna da yawa amma asali tushe na da'awa ta musulunci daga masallaci ya fara wanda ba za a sama a masallaci na madina a nan ya girka markar babban nashi wanda har yau tun daga zamanin manzara sama har yau bai yanke ba ba wannan shi ne kiran dawa abu ce mai mahimmanci faɗakarwa abu ce mai mahimmanci allah maɗauki sarki ce ba zakir ka yi faɗakarwa inda ma an tamu zakir kaɗai kai mai faɗakarwa ne kawai da allah maɗauki sarki a ayoyi da dama gurare da dama ya bayyana irin haka a nan kusa suratul ala za mu ga allah maɗauki sarki ke cewa fa zakir inda fati zikir
فذكر إن نفعت الذكرى na'am سيذكر من يخشى ويتجنبها Allah الأشقى maɗaukin sarki ya ce fazakir inda fati zikira ka yi wa'azi idan wa'azi zai amfani kenan ma'ana shi lokacin da za ka yi wa'azi da za ka yi faɗakarwa wajen da'awa ka nemi suwa ne za su iya amsa yaya wa'azin nan ba zai jawo ta fitina dole ya an bi salo ana buƙatar a zamto fa'ida shi mai wa'azi yaya zai yi amfani ka ta hanyar wa'azi to in ya zamto wa'azin ba zai amfani ka ba zai hallaka kama ba bari mai kamata yi shi yasa za ga malamai ba ko ina ba suke zuwa su yi wani da akwai guraren da ɗauke ko haske bi suke a hankali a hankali to haka ana so a yi tarar a bibi guraren da za a samu amfani wadda lokacin da aka zuwa lasar misal cikin makadarta lasar misal mutum ya kurɓi suna ya kurɓi akida ya fahimci ilimi ko ya je an a makabarta a ma'ayan gargajiya da yan bida sun ci cincirindo za a zo a yi binna ka ce kawai ba a yi ba kaza ba a yi ba kaza ka kawo hadisai da sauransu kaga wannan rikici zai kawo ya abi salo in ya zamto kai gawar taka ce kana da magana a kanta a nan lokacin ya kai magana kana da ƙarfi kana da sulta ya kai yi magana ko kuma ka san mafi yawan wurin sun fahimce ka to ba a san fitina a gaba ba a san fitina ana so ta kasance ta yadda za a fahimce ka babban burin da ake so mai da waye ka yi yadda za a fahimce ka kakka zamto sababin hallakan mutane ka zamto sababin shirya mutane shi yasa ba abun mamaki bane ba wataran zaka zamto kana tare da wasu abakanka ka dinga bin su salo salo har ka samu damar da zaka yi musu nasiha kai musu nasiha ko da guda biyu mu'amala da kake da mutane ko da mutum ba mutumin kirki bane ba kana mu'amala shi ka dinga mu'amala shi ka dinga bin shi kana dakon shi har sai ka samu wata damar da zaka tusa mishi aqida ka bayyana mishi shari'a kai mishi nasiha sai kai mishi hagan sai zakaru man yakhsha wanda yake tsoron Allah zai amfani da wa'azi shi kuma wanda baya jin tsoron Allah yani zai nisanta da wa'azi sai kuma da Allah kai sai a cikin suratul dariyat ya bayyana mana cewa aslan ma wa'azi amfani ga shi amma ga mu ne ga mai tsoron Allah ga mai neman shirya Allah maɗaukin sarki ya ce wa zakir وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ka faɗakar ka yi wa'azi domin wa'azi yana amfanin mu ne duk mutumin da kaga mutumin kirki ne to wa'azi zai amfane shi kinan ma shi duk lokacin da aka nemi ka yi wa'azi ko ka faɗakar kaga mutanen nan masu sanyi ne kai ka ba da lokacin ka domin zai amfane su shi yasa malamai suke cewa a asali wa'azi amfani gare shi sai in kaga wani abun fitina a lokacin ne za a kan dakata har a bari wannan fitinar ta kusa wadah sannan kuma hada Allah maɗauki sarki ke cewa game da manzana sarki ta fadakir fa ma an tabi ne mata rabbika bi kahinin wala majnun ka yi wa'azi ka faɗakar ko da mutane za su wasu daga gaya ma maganganun banza tunda manzana haka tana an gaya manzana sama wasu sun ce mashi kahin ne boka ne wasu sun ce mashi majnun ne mahaukaci ne an ce mashi ɗan dabo ne a hayi allah maɗauki sarki ya tasirya shi a nan guri ya ce fadakir ka faɗakar kai da ni'imar da Allah ya ba ya sauko maka manzanci ya baka ilimi na kai da'awa kai koyar ka faɗakar kai ba ba kahin bane ba ba majnun bane ba to kai ma ka tuna yau lokacin da kake wa'azi in kaga wani yana maka izgili ko yana maka ba'a ko makamantan haka ko yana cutar da kai ka san da cewa wannan abin da yake ba gaskiya bane ba kaka sa shi a ranka ka yi ta yi insha Allah za ka ga natija wadah wanda a cikin suwat kaf Allah maɗauki sarki ke cewa wa ma'anta alayhim bi jabba fa zakir bil qur'ani man yakhafu aid wa ma'anta alayhim bi jabba kai ba mai tilasta musu bane mai mai karfafa musu sai sun yi imani kawai da Allah maɗauki sarki ce lasta alayhim bi musaitir kai ba mai karfafa musu bane mai tilasta musu akan sai sun yi imani sai Allah wa kisar ya ce fadakir bil qur'ani kai wa'azi da alqur'ani man yakhafu wa'id ka wa'azartar da wanda yake tsoron wa'idi azaba da Allah ba kisar kinan wa ake so ka mai da hankali akan wa'azi wa'azi a gare shi ka fadakarwa a gare shi mumuni musulmi Allah taimaka Allah sai alkhairi shi na nan gurin Allah wa kisar ke ce mu dawo kan suratul ghashi Allah ma ku sai kace fadhakkir kai wa'azi ka fadakar inna ma anta muzakkir lalle kai ne wa'azi ne mai fadakarwa tushen wa'azi shine tabirin munkar ka ga mummuna ka canza shi da kuma al'amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawa wannan shine tushen wa'azi shi yasa manzo Allah sai ya ce ya bada martabobi kun ba za ka tilasta a kanka ba ka yi abin da baka iya yi maza da ce mara amurkun munkara fadi ga yi rubu yadi in kana iya yin dawa da hannu da ƙarfi da yaji kai a gidan ka kana iya yi to kai in baka iya yi fa in lam yasati fa bisani da baki nasiha faɗakarwa irshadi in baka iya da akwai lokacin da sai dai kai da zuciya wani lokaci malam daura yana nuna kasancewar shi malami ne mai dawa sannan kuma da yana da ƙarfin hizba da akwai lokacin da ƙarfi suke sa hannu su in an samu matsala sai ga da akwai matsala fitina za ta iya wa baya sai su yi wa nasiha su yi wa'azi wani lokaci wa'azin ma ba za su yi bayan kan fitina ta biyo baya sai su yi shiru tabbaka wannan hadisin to amma bai kamata ba mutum zahin kai ya sanya shi ya ce shi babu wani abu dole ya an bar bida da ƙarfi da ya je kama Allah almanzala sassa ya dora maka martaba mataki-mataki dole ya an bar ɓanna la kafin mataki-mataki ko aiki gurin aiki yau ka samu kanka ka samu aiki ka tarda ma'aikatar duka su da akwai matsaloli kakkace kai sai za ka canza kome allah bai tilasta maka ba bai wajibta maka ka yi abin da kake iyawa abin da kake iya canza da hannu ka canza abin da baka iya canza da hannu ka yi nasiha ka faɗakar abin da baka iya canzawa da nasiha da faɗakarwa ka kyamace shi a zuciya ka yi ta addu'a Allah zai kawo wanda ya fi ƙari ko kuma Allah ba ka ƙari ka canza da kanka aikin soja ne aikin polis ne aikin mushe ne aikin siyasa ne aikin da yake suna jitis ne kowane irin aiki ne ka yi abin da kake iya na kawo canji na kawo maslaha na kawo amfani wanda baka iyawa bari ga mataki-mataki mazalar su mai ginda yawa wannan shi ma da'awa ce kuma hannu da akwai da'awa da akhla ɗabi'u kyakkyawa mumuni ɗabi'un shi kyakkyawa kira wani suke wanda da dama wanda suka yi imani suka musulunta dalilin ɗabi'u kyakkyawa na annan muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani a wannan garb ifritiya wannan afirka ta yankin mu da muke ciki mafi yawan mu an afirka musulunci ya shigo musu ne ta hanyar ɗabi'u kyakkyawa kawai da ake bada tarihi yan kasuwa da suke zauwa musulmai yan kasuwa irin na wajen egypt da makamanta haka wanda suke zauwa yin kasuwanci a nan ɗabi'unsu kyakkyawa da mu'amala kyakkyawa da suke da in suka dauki alkawari ba sa karyawa da taimako da agaji da suke shi yasa musulunci ya ta hanyar su to za ka yi kokarin riko da ɗabi'u kyakkyawa wannan ɗabi'u kyakkyawa nan suna babban abin da yake kira wa mutane zuwa ga mu'amala abin da yake kira mutane zuwa ga addini wannan ɗabi'un nan kyakkyawa ka zamto duk wanda ya mu'amala da kai ya dinga tunani ya dinga yi maka addu'a baka sani ba ka karanto fazzan ghalizal qalbi shi yasa Allah barkai sai ke ce manzo Allah walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik inda ka kasance mai kakkausar ɗabi'a ne ghalizal qalbi mai kakkausar zuciya ce da dukansu sun watse amma saboda jin kan da kake musu da tausasa musu da kake yi shi yasa suka shiru kidan mutum ya zamto yana da wannan ɗabi'a Allah taimaka Allah ma'auki sake ce rasta ne bi musaɗi kai ba mai tilasta musu bane ba akan mai kyau suna su yi imani wannan ayar kawai tana mu'arada da ayoyin da aka yi umarni da yin gani umirtu kawai da sun san magana mazan nasa da yake umirtu an wakatila nasa hatta ya kulu la ilaha illallah aw hatta ya shahadu la ilaha illallah da makamantansu kawai da akwai dan anan an ce kai ba mai tilasta musu bane ba kuma ga an yi umarni da ayin jihari a kama da ƙarfi jari dole ya kai a zahiri kawai da akwai cin karo shi yasa malamai suke cewa wannan aya wannan aya ta sabko ne kafin a yi umarni da yin jihadi kafin a shar'anta yin jihadi wa'azi ne kawai da in sun ɗauka sun yi imani to in ba su ɗauka ba ya haƙuri ishiru hatta ya ce Allah bi amri har sai Allah ya zo da umarnin shi ya baka umarnin jihadi sai daga baya kuma hallo ayoyi na jihadi suka sauka a garin makka aka yi wa buɗe yaƙi daga gaso ta bata shi ne malamai suke ta a duk da kuma aya kakkacewa to kenan yanzu babu aiki a gare ta la tana aiki kai yanzu ai ba shugaban ƙasa bane ba na musulmi ko kuma wani cikin zamanin da babu ƙasa ta musulmi wadda ake yaƙi ake jihadi to kai wannan aya a kanka take yanzu ɗabbaka ta zaka yi wa'azi ne naka faɗakarwa ne naka ba ka kama wani ƙari da yaji ka ce bari je kashe arne bari ƙona dukiya arne da makamanta haka bakka da wannan hurumar sai shugaban musulmi a ƙarƙashin raya ta shugabanci na musulunci ake jihadi kenan yanzu mai gare ka abin da yake a gare ka faɗakarwa mu'amala kyakkyawa da makamanta haka Allah ke maka shi ne annaba kai sai kete lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilasta musu bane ba mai karfafa musu ne akan sai sun yi imani illa man tawalla wa kafa sai dai lakin illa nan bi ma'ana lakin sai dai man tawalla wanda ya juya yayi banza ya ƙi imani wa kafara ya kafirce ga Allah maɗaukin sarki to Allah maɗaukin sarki ya tada da mishi azaba mai girma duk wanda aka yi mishi wa'azi ya ƙi ji ya ƙi saurara ya ƙi maido hankali ya ƙi imani to Allah ya tanada mishi azaba mai tsananin gaske in man tawalla wa kafar sai dai wanda ya juya tawalla ay a'rada anil iman wa kafara ya kafirce ma Allah madaukakin sarki ya juya ya bar imani ya kafirce ma Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yace fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar Allah madaukakin sarki zai yi mishi azaba azaba mai girma azaba ta wuta azaba ta jahannama azaba ta rana ta shirgaba ita ce azabun akbar malamai suka ce me yasa aka sanya ma azaba ta jahannama azaba ta lahira aka sanya wasu suna azaba al-akbar saboda azaba ta nan duniya azaba ce mai karama duk wani kafiri da ka sani duk wani wanda ya rutu na mutu da Allah madaukakin sarki ya an mashi azaba guda biyu da akwai al-azaba sughra ko kuma al-azaba al-asghar azaba wanda take karama a duniya za a mushi da kuma al'azabar akbar ƙurai shawa wanda suka yi hoto na hoto da kafirai mushekai na ƙurai shawa wanda suka yi hoto na hoto suka cutar da ba za da sama an musu azaba a duniya daga cikin azaba da aka musu kisa na wulaƙanci da aka kashe su da kuma wahalalun da suka shiga kamar da imamu ƙorfi ya haɗi sannan kuma da duba bibiyi kafirai da ka gani mafi yawan su duk wanda suka yi hoto na hoto da addinin musulunci suka yi hoto na hoto da addinin musulunci tun nan duniya ne sun gamu da azaba mummunan azaba to amma duk da hakan ta azaba ce karama sannan kuma zo azaba da suka ne a kamari ita ma azaba ce ne karama wacce ce da azabar akbar azaba ta wutar jahannama ta rana tashar kiyama shi ne Allah madaukakin sarki ce kasu san cewa ba sa dawowa gurin Allah to tabbas sai dawo sun zo gurin Allah Allah madaukakin sarki sai ya maida su zuwa gare shi bayan sun mutu za a maida halittar mutane gabaki daya kuma hallo almasiru ilallah a koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shi da Allah madaukakin sarki ce inna ilaina iyabahum lalle makomasu zuwa gare mu take ai inna ilaina wahdana ruju'ahum ba'da maut bayan sun mutu makomansu zuwa gare mu suke gabaki ɗayan halittu za su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sun inna alaina hisabahum sai Allah mauki sai ke ce sannan bayan sun dawo zuwa ga Allah to kuma hisabi ma dai Allah mauki sarki ne musu Allah mauki sarki sami'ul hisab ne mai gaugawa hisabi ne zai ma kowane bawa kuma shi ne dawa mamallakin ranar sakamakon wani maliki yau mai din mamallakin ranar sakamakon wanda zai wa dukkanin wanda ya aiki na kwarai zai mishi sakamako ya ba shi ni'ima da aljanna wanda kuma ya aiki mummuna Allah zai mishi sakamako da azaba wuta jahannama Allah ka raba mu da shiga wuta jahannama Allah ka kare mu da duk wasu aikan da za su kai mu zuwa ga wuta Allah ka sa mu yi aika na kwarai Allah ka yi mana gamdakatar da aiki na kwarai abinda muka faɗi daidai Allah sai haske mu zana hasata mu abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana a cikin gargashin wannan sura dai da akwai wasu audio na ba yani balaga ma ya ibrahim su insha Allah kuma wannan kissar dai ta Umar bin Khattab lokacin da ya ga wani tsoho ba na sani da yake suna fasto tsoho yana ya shan wahala yana cikin wahala yake kuka ka ce mishi me yasa kake kuka ne kirista ne ya ce wallahi na tuna matar Allah ba rufin sarki amilatun nasu suna aiki suna shan wahala a duniya amma kuma ba a hausa za su shiga wata jahannama ta sula da ran hannu na tuna wannan aya shi yasa ake tausayin su wala na shukran na
kuma ya zama kotun ne wasu da la'ata a lokacin da ya tashi bai yi da siya wanka ba da sai da kuma siya manci bai ba bai sha kwanaki kuma ne to
na'am da yake da suna mas'a tambaya biyu ce kina a ƙarshen haka mutumin da yani ya kwanta barci sai mawalki mani ya fito mishi wannan ba shi karya azumi ba ya karya mishi azumi mawalki al-ihtilam in mutum ya yi mawalki mani ya hudo mishi ba ya karya mishi azumi inna ma a wani lokaci ne hutuwan mani yake karya azumi a lokacin da za ka yi jima'i mani ya hutu ko bai hutu bai wannan jima'i ya kai azumi yana wajibta maka kuma da yake da suna wannan jima'in nan ya karya maka azumi kuma yana wajibta maka kafara da kuma ka yi istimna'i da gangam ka yi wani abin da mani zai hutu da gangam ka yi shi kaga shi wanda mawalki ne ba da gangam bai da gangam ka yi wani abin da zai hutu ya wasu ababe ne za ka yi da gangam don mani ya hutu ka kama mace ka rungume ta ko irin elab da ko ecile da suke a lakwal a dinga gaisa da yan mata ana bizu ya kawata da sauransu ka yi da gangan mani ya huto to azumin ka ya kai ko kuma mutum ya rungumi mace ko kuma mutum ya mata bizu ko makamantan haka ko da mata ce ta aure in mani ya huto da gangan yawan abin mani ya huto to azumin shi ya kare ko kuma mutum ya yi istimna'i wanda yake suna da yi wasa da gaban shi da sabuli ne ko makamantan haka ya yi wasa dai da gaban shi hammani ya wuto da gangan azumin shakari ko kuma mutum ya ɗauki fumafuman batsa kamar yadda yau mutum yana ce yana kalli wani da yake suna feri musamman tun daga na kaza zuwa kaza kaza kuma da akwai tsiraru an amerika ne da yan faransa da yan sirasha da yan china ne tsirara ake wutowa ya ga wata ta jefa mashi da yake wasu na cuta a cikin zuciyar shi ta burge shi ya je hudo mani da gangam ne kai me yasa ka ɗauko kallo to azumin ka ya kare kuma da zunubi mai girman gaske da makamantan haka ababen da mutum yake yi da gangam danjin mani ya zo amma in mutum ba da gangam ba mani ya zo ba ya karya mishi azumi wada kamar misalin shi wani ihtila mutumin da ya yi maholki yani a cikin barci mani ya zo azumin shi ba shi karyewa wada Allah ne ya tausaya mishi in mani ne ya tsaya zai iya sa mishi cuta sai Allah ya hudo mishi wada Allah ya taimaka sannan ya matsala mutumin da ya mance sallah baitin ya ce ya yi wanka zai arwala ya mance sallah bai yi ta ba har sai wani lokaci da ya faru tun da mantuwa ce mantuwa duk mutumin da ya mance sallah lokacin da ya tuna ta lokacin yin ta ne kana da ladan yin ta a da'an in mantuwa ce yanzu mutumin da ya mance sallah idan ya tuna a lokacin da ya tuna lokacin zai yi ta wannan mantuwa uzuri ne wanda ba mai kyau suna take ɗauke mushi laifin barin sallah da zama zai rama sallah ke wada shi ne zai rama sallah na yayi yau hara yi na yakin da mazala sami yau hara hadarta shi ne yaki na badar ghazwatu badar shi ne farkon yakin da mazala sama yau hara hadarta shi ne farkon yakin da aka yi ghazwa ta badar sauran kuma kafin gazwat badar saraya ne ake tura rundunar rundunar ce ake turawa gazwat badar ita ce farkon yakin da aka yi an yi ta ne a shekara ta biyu bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon yakin da aka yi wanda gazwat badar wannan shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa la Allah tala ala ahli badar wa qala if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum wa'inda suka yi wannan suka shiga cikin wannan yakin manzo Allah ce da yi wa Allah ya duba zukatarsa ya ce ku yi abin da kuke so ni na gafa ta wanda da yawa ne daga cikin sahabban manzara a cikin Allah taimaka wadda cikin razo ta badar kuma ita ce ta fara ne da karfin musulmi da wujudu ɗinsu dalilin wanda yakin razo ta badar shi ne aka fara samun mahaba tsoron musulmi Allah taimaka Allah sa alkhairi shi ke abinda muka faɗi ne dai Allah na'am a jin mashallah itikafi dole a masallaci duka malamai gabaki ɗayan malamai wani gabaki ɗayan malamai sun haɗu ijimai akan cewa itikafi dole ne a yi shi a masallaci kuma nassin alkur'ani ya bayyana ya ce wa an tuma'aki kuna fi masaji Allah ya nassanta cewa itikafi a masallaci ake yin shi siyakin aya ya tabbatar da cewa a masallaci yake shi sama da suka yi ijma'i akan cewa dole itikafi a masallaci sai suka samu sabani wa masallaci masallaci na juma'a sannan ko kuma masallatayya guda uku nan kan masallacin manzala sun masallacin harami masallacin kudus ko kuma kowane masallaci kowane masallacin iya na juma'a ko kuma hannun hamsu salawa abin da ya yi karfin dalili shine ana iya yin itikafi a kowane masallaci banda in itikafin ka zai kai ka ranar juma'a to za ka yi shi ne a masallacin juma'a tunda itikafi kana iya yin na wuni ɗaya da kwana ɗaya kana iya yin na kwana uku kana iya yin na kwana biyar kana iya yin na kwanaki ba dole bai kwana goma shi ɗin cutar ka yake yi ka zo ka dinga ce a kai kwana goma na iya yi ba ko na wuni ɗaya na kwana ɗaya kana iya yi to in yi kasance iya tikafin ka ba zai kai ka ba juma'a kana iya yin a masallacin da yake na kamsu salawatu balta akwai malaman da suka ce iya tikafi bayyada haddi su ne jamhurin malamai suka ce bayyada haddi ko da lahza in ka yi iya tikafi ya yi bayyada haddi inda za ka shigo masallaci sauraron tafsiri ka shigo da niyayin itikafi ka lura da ladabbukan itikafi kana da ladan itikafi na wannan lokacin shi yasa shi dan da yake rudan mutum ya ce yani kai bana iya bai itikafin kwana goma da sauransu imam malik sune shine ya haddade kwanaki shi ma haddade kwanakin da yayi yace aqalluha yawmun wa layla wuni daya da dare ko kuma a wata ruwaya da gurin shi kwana uku da dare su a wata ruwaya da gurin shi kwana yani biyar har goma an rawaito da gurin shi amma dai shi ma haddin shi akalla haddin shi da yau mu wale da kenan ma shi itikafi ayyam gare shi kenan in ya kasance bayya kai ka juma'a kana iya yin shi hatta a masallacin da ba na khamsa salawat bane ba amma in zai kai ka juma'a saboda wuta zuwa juma'a shi yasa dole a nan gurin a masallacin juma'a za amma al-afdal abin da yi fadala kuma ka yi shi a masallacin juma'a shi ne domin masallacin juma'a galiban ya yi rishin hayaniya ya yi rishin matsaloli da sauransu kuma an yi samun eh, komai da mutum mai itikafi yake bukata ta yadda bayan hutar waje kidan yan uwa kada mutum shaidan ya rude shi yana da niyyar itikafi ya ce wallahi ni ba na iya yin ba kwana goma kwana goma sun yawa shari'a ta baka dama ko da wuni ɗaya da kwana ɗaya kai kenan mutum ya yi itikafi Allah ba da lada Allah ba mu damar yin moriya in Allah ya sa yani suratul a'la in Allah ya sa mun ida sata a gobe wala Allah ranar juma'a mai bayani akan abin da shahi hukunce hukuncen itikafi da kuma lailatul qadr la Allah ko kuma in mun samu lokaci mu yi bayani in ba mu samu kuma Allah insha Allah sai zuwa gaba wani lokaci mu izinin Allah tabaraka ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah sai cikin mizani hatta na hasatu mu abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk